الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شا يمتين شاهدو قوتا ربيع الثاني هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga makka zuwa madina 1444 wanda ya yi daidai da tara ga watan 11 shekara ta 2000 da 22 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin jibois da ke cikin wannan unguwa ta tudun maliki a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin sharhu sunna littafi ne na babban malami imamul barbahari rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 71 a cikin wannan littafi mai albarka darasin da ya gabata mun tattauna inda mala yake cewa kana dinu ila khilafati umar bin al-khattab radiyallahu anhu aljama'atu kulluha wato inda yake cewa addini ya kasance har zuwa zamanin sayyidina umar radiyallahu anhu yana nan a matsayin jama'a haka al'amarin yake a zamanin sayyidina Uthman ba a samu wata rabuwar kai ba ba a samu wasu ƙungiyoyi ba ba a samu wani saɓani ba amma lokacin da aka kashe sayyidina Uthman radiyallahu anhu to daga nan saɓani ya fara kuma daga nan aka buɗe ƙofofin bid'o'i kuma mutane daga nan suka fara yin kungiya kungiya wannan dan kaza ne wannan dan kaza ne wannan dan kaza ne amma kafin wannan lokacin duk wanda ka ganshi kawai musulmi ne mabiyin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ahlus sunna ne wal jamaa daga lokacin suka zamanto firakan suka zama jama'a kungiya kungiya a cikin mutane fa akwai wanda suka tsaya akan gaskiya duk da wannan canji da aka samu da kuma ainihin wato rarrabuwar kai to akwai wanda Allah ta'ala ya musu muwafaka suka tsaya akan addinin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba su canza ba kuma suka kudirce shi suka yi aiki da shi kuma suka dinga kiran mutane zuwa ainihin wato gare shi to wannan a dunkule shine abin da muka tattauna a darasin da ya gabata ba mu tashi inda malam yake cewa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala fa kana al-amru mustaqiman hatta kanat at-tabaqatu ar-rabi'atu fi khilafati bani fulan wannan ma mun yi shi ko yawa za mu tashi sharhi ne na yawa wada'u ila al-furqa ko قوله da yake cewa Sheikh Fauzan al-Fauzan yace wada'u ila al-furqati fadin Imam al-Barbahari da yace wada'u daga lokacin ne aka fara kiran mutane ila al-furqati zuwa rarrabuwar kai wa qadina Allahu anil furqa kuma Allah madaukakin sarki ya hana rarrabuwar kai na Allahu anil furqa Allah ta'ala ya hana al'umma su zamto sirrar rabo فقال الله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات Allah ya ce wala takunu kallazina tafarraqu kar ku zamto kamar waɗanda tafarraqu kansu ya rarrabu واختلفوا كركو زمتو كمر ودند سكا سسابا أتكاننسو من بعد ما جاءهم البينات باين حجوجي بينا نوسن زومسو ace ga alkur'ani ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bisa fahimtar magabata ya babu sauran sabani don haka kamar akwai wani nau'i na rashin godiya ga ni'imar Allah Allah ya baka alkur'ani ya baka sunnar manzo Allah kuma ka samu rabuwar kai sai Allah ta'ala ya ce wala takunu kar ku zamto kallazina tafarraqu kenan akwai waɗansu wanda Allah yake buga misali da su sai ce mu kar mu zama irin su sai ce kar ku zamto kamar waɗanda tafarraku suka rarraba kawunansu wannan ya ce ɗan kaza ne shi wannan ya ce ɗan kaza ne suka rarrabu talafu kuma suka saba a junansu aƙidar wannan ta saba da ta wancan ta wancan ta bambanta da ta wannan abinda wannan ya yarda da shi wancan bai yarda da shi ba kuma ba su samu wannan saɓani da rarrabuwar kai ba wai sai bayan hujjoji bayyanannu sun zo musu kenan kamar wani abu ne na damsul basirati bayan hujja bayyananniya ta zo maka kuma ka samu sabani ai ana samun sabani ne inda ba a samu gamsasshen dalili ko hujja daga alkur'ani da sunna ba to shine ake samun sabani amma duk inda alkur'ani ya zo sunna ta zo to haɗe kan mutane suke dan alkur'anin guda ɗaya ne sunnar annabin annabin guda ɗaya ne to ƙarƙashin haka sai ya zamto ko da mutane suna rarrabe idan alkur'ani da sunna suka zo haɗe kan mutane suke to ya kuma za ka kana da'awar alkur'ani da sunna wannan shi ma ya ce ahalus sunna ne wancan ya ce ahalus sunna ne wannan ya yarda musulmi ne mabiyin annabi sallallahu alaihi wasallam to ina dalilin sabani babu domin littafin Allah sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam duk duniya kowa ya yarda da su duk musulmin kirki ya yarda da waɗannan to shi kuma abin da ke haɗa kan mutane shine abin da suka haɗu a kai to duk musulmi na kirki ya yarda da alkur'ani duk musulmin arziki ya yarda da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to kaga kenan alkur'ani da sunna su ne masu haɗa kan mutane in ka ga rarrabuwar kai to ajiye su akai mafhum wa ma tafarraqa alladhina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba Allah yace su kansu ahlul kitab da za ga kiristoci sun karkasu kashi kashi a ce akwai dariƙar katolika akwai dariƙar wacece akwai kaza akwai maza wato su kansu kiristoci da kaga sun rarrabu din nan sun zama kungiya kungiya daban-daban su kansu yahuda da kaga sun rarrabu to dukkan wani ahlul kitabi da kaga ya rabu sun karkasu gida-gida to ba su karkasun ba wai sai bayan hujjoji bayyanannu sun zo musu kenan kamata yi lokacin in mutum gaskiya yake nema idan mutum gaskiya yake so lokacin da hujja bayyananniya ta zo masa sai ya ajiye ra'ayinsa sai ya ajiye fahimtarsa sai ya ajiye saɓaninsa sai alkur'ani da sunna sai su haɗe kan mutane sai Allah ta'ala ya ce can kar mu zama kamar waɗanda sai bayan ga hujja ƙararatan kan rana lokacin azahar sannan suka ɓata kar mu zama irinsu kar kuma mu zama kaman ahalul kitabi su ma ahalul kitabi sai bayan hujjoji bayyanannu sun zo musu wai sannan suka lalace sannan suka samu saɓani to Allah ta'ala da ya ce kar mu zama irinsu fahum iftaraku fahum iftaraku la an jahalin wa inna ma an ilmin kenan waɗannan sirrin rabu ba sabida jahilci ba kawai sun rabu bisa ilimi kaga kenan duk wanda ya kawo mutane rarrabuwar kai to san zuciya yake so ya san abin da yake kiran mutane ƙarya ne ya san abin da yake kiran mutane zuwa gare shi ba gaskiya ba ne amma saboda yana so ya cimma wata manufa tasa da wata bukata tasa ta burin duniya wannan ya sa ya dukunkuno wa mutane abin da zai hargitsa wa mutane tafiya ya hargitsa wa mutane lissafi tare da cewa shi har cikin kokon zuciyarsa ya san wannan bid'a da yake ba gaskiya ba ce ya san wannan addinin da yake bi ba addinin manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam to amma shi addinin manzon Allah a rubuce yake addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saukakke ne baya karɓar ƙari baya karɓar ragi shi kuma tunda yana son ya shigo da wata bukata tasa to dole kaga ya ajiye alkur'ani da sunna sai ya zo da nasa ra'ayin shi ra'ayi shine wanda yake karɓar ƙari yake karɓar ragi yake karɓar canji yake karɓar sauye-sauye amma baka ganin ko constitution sai ka ji an ce ana ana buƙatar a zauna a gyara shi a yi maka kwaskwarima a yi kaza ka taɓa jin an ce a zauna a yi wa alkur'ani kwaskwarima ka taɓa jin an ce a yi wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kwaskwarima ba sa buƙatar wannan da haka duk wanda ka ga ya rungume su to gaskiya yake so Allah ya nufa duk wanda kaga ya rabu da su to akwai a manufa mummuna da ya dunkulo ya taho da ita a cikin zuciyarsa in ba haka ba babu yanda za a yi mutum ya fahimci alkur'ani ya fahimci sunna kuma ya saba shi yasa duk waɗanda bayan sun fahimci alkur'ani sun fahimci sunna suka saba to Allah ta'ala ya ce wannan sun saba ne ba bisa jahilci ba bisa sani suna sani da haka kenan fahumubtaraqu la an jahlin wa innama an ilmin قوله وكفر بعضهم بعضا فصارت ال... فسا... صارت الفرق يكفر بعضها بعضا sannan kuma sai ya zamto nan Allah ya kushe rarrabuwar kai Allah maɗaukakin sarki yana son musulmi su zama tsintsiya maɗaurinki ɗaya a ƙarƙashin alkur'ani da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai kuma mutane sai suka ƙi alkur'ani sai suka kirko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to fa in tawallaw fa inna ma hum fi shiqaq Allah ta'ala ce idan kuka juya wa gaskiya baya kuka saki alqur'ani kuka bar koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam to duk abin da kuka tafi akan sa kuma kanku ba zai hadu ba ko kun fahimci wannan duk ka kalli duk kungiyoyin nan farfashewa suke ƙara yi wannan ta daga cikin wannan guda ɗayan sai ga an samu wajen guda uku hudu biyar duk a ciki kuma za ga wannan yana inkarin wannan wannan yana inkarin wannan wannan yana ƙaryata wannan wannan yana kafirta malamin wannan ko wannan yana kafirta mabiyan wannan na fata an gane to shine mala yake cewa wa kaffara ba'dhum ba'dha ay saratil firaqu a yukaffiru ba'daha ba'dan in ka je ka karanta wannan tarihin kungiyoyin to za ga kowace tana kafirta yar uwarta hadhihi simatu simatun zahiratun alaihim wannan wata alama ce bayyananniya a kansu duk wata ƙungiya za ga in ta fanɗare daga koyarwar alkur'ani da sunna to za ga kuma tana zama kishiyar watanta tana kuma faɗa da wadda wato watanta sannan tana kafurta wadda wato take zama kishiyarta wa hadha dalilun ala annahum ala batilin kullahum wannan yana daga cikin gudan dalilin da zai nuna ma duk akan ƙarya suke dukansu idan akan gaskiya ake mena kafurta juna abinda kake kai ka yadda gaskiya ne shi ma ya yadda abinda kake kai gaskiya ne ya za ku kafurta junanku in kaga kafurta juna to ɗaya bai yadda da ɗaya ba ɗaya bai yadda da matafiyar ɗaya ba to shine za a samu wannan to amma an ka tattara mutane akan littafin Allah da sunnar manzo Allah zaka ji duk wannan magana kafurtawa da maganar fada da juna za a ga ta kau amma ahlul haq amma ma'abota riko da gaskiya wa ahlus sunnati fala yukaffiru ba'dhum ba'dha da kuma ahlus sunna ba za ka samu sashin suna kafirta sashi ba in kuka samu wannan to ko shakka babu su ma hawa san zuciya ya shigo ciki ba Allah aka nufa ba a tafiyar da za ga mutane suna kan littafin Allah da sunnar manzo Allah kuma su rabu a ba gaskiya bane ka'idar shine littafin Allah da sunnar annabi haɗa kan al'umma take da haka ba za ka samu wa'inda suke riko da gaskiya gaskiya ka rike shi ma gaskiya ya rike Allah ka nufa Allah ya nufa to ina magana fada inda za ka canza shi limamin ku ɗaya addinin ku ɗaya aƙida ku ɗaya ina magana fada babu magana fada ina maganar la'anta juna babu ina magana kafirta juna dalilin kafirtawa babu shi da haka ba za ka samu waɗanda suke zaune lafiya ba sai waɗanda suka rungumi gaskiya ba za ka samu waɗanda suke zaune lafiya ba sa kafarta junansu ba sai ahlus sunnati wal jama'a wa innama yuwali ba'dhum ba'dha kawai ma za ka samu sashin suna ƙaunar sashi duk inda ahlus sunna yake to in ya ji ɗuriyar ahlus sunna a wata nahiya za ka ga yana ƙaunarsa in ya ji ahlus sunna ɗuriyar wani ahlus sunna a wani yanki to za ka in ka je kuma duk inda ake karantarwa sunna je ka zauna ka ji yanzu in ka bar Kano ka tafi wani garin ka je ka samu gurin da ake karatu irin na sunna ka ji da irin wanda kake ji a garinku da na can zaka ji ba bambanci sakon iri ɗaya ne kuma babu wanda yake kira zuwa ga kansa ko zuwa ga wata kungiya tasa kowa kokari yake ya jona ka da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko da akwai bambancin fahimta a wasu mas'aloli na fiqh da sauran abubuwa amma zaka samu ainihin wato wato gundarin manufar guda ɗaya ce sai dai a samu usulubi ya canza wannan salon yanda yake karantar da mutane ya bambanta da salon yanda wannan yake karantar da mutane amma duk in ka tattara manufofinsu duk iri ɗaya ne na fata an gane wanda za ka samu idan ku aka ce ƙungiyoyi to za ga wancan manifesto ɗinsu daban wannan manifesto ɗinsu daban wancan kundin da suke tafiya a kai ya ci karo kwata-kwata da kundin da waɗannan suke tafiya a kai aƙidun da wa'annan suka gina ƙungiyarsu a kai ya ci karo da aƙidun da wa'annan suka gina ƙungiyarsu a kai amma duk 'yan ƙungiyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk inda suke a duniya za ga manufarsu iri ɗaya ce kuma inda za su guri ɗaya ne ina fata an gane da haka za ka same su suna ƙaunar junansu wa yuhibbu ba'dhum ba'dha wa inna ma yuwali ba'dhum ba'dha sashin suna jibintar al'amarin sashi wa yuhibbu ba'dhum ba'dan sannan sashin suna kaunar sashi wa yata'adaduna suna karfafa juna suna karfafa junan su wa yatanasahuna suna yi juna nasiha wa kadhalika la yukaffiruna al-firaq al-ukhra illa man dalla al-kitabu was-sunnatu ala kufrihi su ahlus sunna inda suka shahara wato ba magana su kafarta junansu ba ba ma sa kafarta 'yan wasu ƙungiyoyin sai waɗanda dalilai daga alƙur'ani da sunna suka tabbatar da kafurcinsu ko da ba ka tare da su kana wata aƙida daban ko kana wata ɗariƙa daban ko kana wata ƙungiya daban to in dai ba su da dalilin kafurta ka akan abin da kake tafiya akan sa a ƙungiyarka to ba sa kafurta ka mutanen da ba sa kafurta waninsu sai da hujja ina za su kafurta junansu to kaji yadda ahlus sunna yake in ka ji wani ahlus sunna ba haka ba to shi ma ya sauka daga layin ahlus sunna shi ma ya zama dan bid'a kenan domin ka'idar ahlus sunna ba su kafurta junansu dan ba dalilin kafurta daya ba su kafurta waninsu sai inda hujjar kafurta shi in ka ga sun ce na kafiri ne to akwai ayar da ta ce kafiri ne su ma karantawa suka yi in ka ji sun kafurtawa ne to akwai hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam ingantacce da ya kafurtawa ne su kawai jan bakin suka yi suka fassara amma ba su kafurtawa da ra'ayin kansu dan baka tare da su baka tare da su baka cikin su su ga cewa ka cancanci kafurci ba sa yin haka wa illa fahum mu'tadiluna fi mas'alati takfir in ba haka ba su ahlus sunna ma mutane ne waɗanda za ga suna kaucewa mas'alar kafirtawa din nan suna yawan kaucewa duk mas'alar kafirtawa mas'ala ce mai matukar hadari dan haka ba ka da dalili ko ba ka da ikon kafirta wani sai akwai dalili daga alkur'ani da sunna na kafirta shi in kwa babu diyan da kuke da saɓani ba ka da dalilin kafarta shi da haka za ka same su su sun mafi kowa kaucewa matsalar kafurtawa la yukaffiruna ba sa kafurtawa illa ma qama dalilu ala kufrihi sai wanda hujja ta tsayu akan kafircinsa wannan shine aqida ahlus sunnati wal jamaa duk ahlus sunnati wal jamaa wannan shine aqidarsa in ko ba haka yake wato bai fahimci me ake nufi da sunna ba in kaji ya ce kafuri ne wane to in ka tare shi akwai hujjojin da ya dogara da suna cewa wane kafuri ne daga alkur'ani ko sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam domin kafurtawa wannan ba ka da lasisin kafurtawa sai da aya ko da hadisi to shi sa la yukaffiruna ba sa kafurtawa illa ma kamar dalilu sai abinda dalili ya tsayu ala kufurihi akan kafircin ko kafirta wanda aka kafirta wala yasta'jiluna fi hadha al-amri ba sa yin gargaggawa cikin wannan al'amari na kafirtawa ba sa yi kullun so suke mutane su fahimci addini kullun so suke mutane su gane sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam su masu kira ne so suke al'umman manzon Allah ta ƙara yawa ba so suke su korewa manzon Allah mabiya ba da aka so ko da yaushe ba sa yin garaje da gaggawa game da abin da ya shafi kafurta wani qauluhu wa kullun da'a ila ra'ayihi wa takfiri man khalafahu to su wato yan bid'a ma'abota bin ƙungiyoyi za ga kowane ɗayansu yana kiran mutane ne zuwa ga ra'ayinsa yana kuma kafurta wanda ya saba masa to kaji bambancin ahlus sunna duk inda kaje wajen ahlus sunna karatu in kaje ka zauna har a tashi za ga sai dai kawai ta kokarin ce maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah Allah ya ce manzon Allah ya ce so ake ka haɗu da Allah lafiya to amma dukkan wanda ba ahlu sunna ba in kaje ka saurari kiransa zaga yana kira ne zuwa ga ya nuna ma karamarsa ko matsayinsa ko girmansa ko girman malaminsa ko wanda yake bi da haka kullun da ila ra'ayi kowanne yana kiran mutane ne zuwa ga ra'ayinsa kaga mutum an zaunar da shi an cusa masa wasu aqidu ba a koya mai tauhidi ba ba a koya masa sallah ba ba a koya masa alwala ba ba a koya in ka kalli sallarsa sai ka tausaya masa amma kuma gashi yana ɗauke da wata muguwar aƙida da aka dasa masa su ba za su zaunar da mutum su karanta su buɗe littafi yadda muke karanta su dinga karantar da mutane daki daki a sauke wannan littafin a kuma ɗauko wani a karantar da mutane su gane addini ba sa yi sai dai kullum a dinga kiran ka zuwa ga wani ra'ayi wa takfiri man khalafa da kuma kafirta duk wanda ya saba wannan ra'ayin hadhihi simatu ahli dhalal mala yace wannan ita ce alamar ma'abota bata qala ta'ala ubangiji ta'ala yace fataqatta'u amrahum bainahum sai suka tsitsinka al'amarin su a tsakanin su sai suka tsitsinka suka karkasa al'amarin su a tsakanin su zubaran suka zama kungiya kungiya kullu hizbin kuma kowace kungiya bima ladaihim farihuna suna farin ciki da murna game da abin da suke tare da shi na aqida zuburan ya ali kutuba kuma kowannen su zaka ga yayi rubuta littafai shi yasa suka ce in zaka dinga sayan littafi sai kana tambayan malamin ka wanne zaka je dan in ka shiga kasuwa zaka tarar da littafai kowace irin akida zaka zaka samu masu ita sun yi rubuce rubuce wasu malaman suka ce kullu hizbin bima la wato a fataqatu amrahum bainahum zuburan ai zuburan kowa ne kutuban kenan sun rubuta littafai shi'a za a ga littafai sosai akwai wani littafin su ma biharul anwar wajen mujalladi ɗari da wani abu ne da aka je ka same shi ya cike guri a labirari ka ɗauka wani littafi ne wanda za ka fa'idantu da shi gashi an kashe masa kuɗi an yi masa kaza an yi masa to haka duk aƙidun nan za a ga suna da wannan ‘yan ahamadiyya su an kaje ka nemi littafan za ga littafai ne an kashe musu kuɗi an ƙawata su an musu bugu mai kyau mai jan hankali an fassara su da yarurruka daban-daban mai jin turanci dan boko ne mutum bai karatun addini ba sosai a yi tababba su irin wannan fassarar turanci mai jin larabci ga sunan da larabci shi yasa za ka ga in ba tantance kake ba zai ka kwaso so littafai marasa amfani ka zo ka tara a cikin ɗakin ka ko a cikin library ɗinka saboda kowace irin kungiya da ka kalla da kowace irin ainihin wato kungiya to ta yi rubuce-rubucen littattafai wanda suke kunshe da manufofinta da aƙidinta da ra'ayoyinta kuma kowanne yana ganin ya yi bajinta yana alfahari game da abin da yake tattare da shi yu'allifu na kutuban suna wallafa littattafai wa hadha waqi'un wannan abu ne da yake faruwa yu'allifu na kutuba suna wallafa littattafai li nusrati mazhabihim dan taimakon mazhabarsu wa hizbihim da kungiyarsu wa yafrahuna bima hum alai kuma suna farin ciki akan abin da suke kansa hum law kanu ala jahalin wayannan mutane da akan jahilci suke larujiya annahum yarji'una da sai a sa ran in Allah ya taimake su wata rana za su dawo kan hanya duk mutumin da yake bin Allah bisa jahilci a iya tunaninsa daidai yake kuma yana nan yana ta neman gaskiyar insha Allahu wani lokaci za ga Allah ya dade shi kan daidai to amma mutumin da da iliminsa da komai ya sani din amma ya ajiye ilimin ya sa san ga wato ya ci san zuciya a gabansa a to kaga wannan ai baka sa ran zai dawo baka sa ne shine malai yake cewa law kanu ala jahalin inda ma jahilai ne larujiya annahum yarji'un da an yi musu kaunar ko Allah zai ce muke su su dawo lakinnahum farihuna bima hum alai sai dai mutane suna farin ciki akan abin da suke suka kudurce na akida mutum ya mutu a wannan akida a dinga taya shi murna to ya zaka yi da wannan kuma ya samu matsala sakamakon bin wannan akidar kuma a dinga ganin yayi shahada ko yayi kaza yayi kaza to kaga wannan ne kake tunanin zai dawo kan hanya lakinnahum farihuna bima hum alaihi min al-batil sai dai zaka same su suna murna da farin ciki akan abin da suke kai na ƙarya wa ya'taqidunahu haqqan su suna kudurce shi a matsayin gaskiya ne wa hadhihi uqubatu min Allah ta'ala wannan wani punishment wata wani gwala gwala ne daga Allah madaukakin sarki shi yasa Allah ta'ala ya ce fa in tawallaw fa inna ma hum fi shiqaq fasayakfikahum Allah wa huwa samiul alim idan mutum ya rungumi wato man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin Allah yace nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira duk wanda ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yabi tafarkin da ba na sahabbai ba Allah ya ce za mu jibunta masa abin da ya jibunta wa kansa abin duk da ya rungumo na hayaniya Allah ta'ala ce za mu rike shi a kai wa nuslihi jahannam shine nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam Allah ya ce kuma za mu kona shi a cikin wutar jahannama wa sa'ad masira makoma ta yi muni to wannan shine ainihin wato akwai wa'anda Allah ta'ala yana yi musu uquba ne da bin wannan aqidar ma da suke bi qawluhu fadalla al-juhalu war-ri'a'u wa man la ilma inda Imam al-Barbahari yace fadalla al-juhalu aka wayi gari jahilai suka bata war-ri'a da wawaye wa man la ilma indahu da wanda ba su da ilimi dallalul juhal wa'annan kungiyoyin sun batar da jahilai kamar yadda makaranta satin da ya wuce duk in ka je irin wannan kungiyoyin abin zai baka tausayi shiga ƙauyuka ka ga mutum an kunsa mata wasu wata muguwar aƙida ga bakin talauci ga bakin jahilci ga muguwar aƙida an cusa masa suna nan ire-iren su saboda cikin gari ana dan karatuttuka mutane suna jin qalan lahu qalan rasul da wahala ka ja wani akan wani abu daban amma ƙauyuka da ba a samun malamai suna shiga wuraren ba a samun ilimi da yawa da an samu wani sai su ɗauka wani malamin kirki ne wani mutumin arziki ne ya kunso musu wata aƙida mai kyau sai zo ya fesa musu akwai wani ƙauye da muka taɓa zuwa zamu yi ta'aziya wallahi malam yara da matasa zagin sahabban nan fa an sun kewaye wani guri suna ta fareci suna ta maganganu in ka ji hankalinka sai ya tashi su haka aka kai musu addinin haka suka rungume shi haka suka rungume shi to da haka za ga yawanci suna fatar da jahilai warri'a da wawaye wa man la ilma lahum da wanda ba su da ilimi amma ahlul haq amma masu riko da gaskiya wa ahlul ilmi ma'abota ilimi fa innahum la yata'atharuna bi hadhihi al-firaq ba sa tasirantuwa da irin waɗannan ƙungiyoyin shi yasa aka ce ko da yaushe ka dinga halartar karatu ka dinga zuwa makaranta saboda wannan ilimin cikin yardar Allah zai zama maka garkuwa ba za ka tasirantu da dukkan wata gurɓatacciya da muguwar aƙida da za a fesa ma ba wa hadhihi dalalat da waɗannan bace-bacen li'annahum ya'rifuna annaha batil saboda mutum yana da ilimi da ya ji wata kururuwa ya san wannan ƙarya ne da ya ji wata hayaniya ya san wannan hayaniya ne ba gaskiya bane baya ruduwa da yawan mutanen da suke bin wannan tafiyar baya ruduwa da surutu da dadin bakin wannan jagoran mai tafi baya kallon wannan kawai da yaje yaji yaji kawai zai ji abin ya saba da alkur'ani ya saba da koyarwar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ji ka ina wannan ba daidai bane qawluhu wa atma'u an-nasa fi shay'in min amri dunya kuma irin waɗannan kungiyoyin suna kwadaitar da mutane game da wani dan mataki na duniya wani a ce za a bashi kuɗi wani a ce za a siya mar mashin wani a ce za a samun masa aiki wani a ce kaza shine wa aduma unnasa sun kwadaitar da mutane fi shay'in min amri duniya game da dan wani abu na al'amarin duniya wa khawwafuhum kuma sun tsoratar da su iqabi duniya wannan ukuba ta duniya su tsoratar da su cewa ga talauci ga hanyar da zaka samu kuɗi ka warware kai addinin ka cikin nutsuwa amma ka ki ka tsaya kana ta wahala kazalika min asbabi fitnatim wannan yana daga cikin hanyoyin da suke fitinan mutane musamman a halin da muke ciki a yau yanda mutane suke cikin kunci yanzu nan kana rungumo kuɗi zaka sha mamakin yanda mutane za su biyo ba ruwansu da me zai faru to ballantana kuma kayi wuraren ƙauyuka wanda za ka ga wani abun ma ba wani abin da ya taka ya kara ya karya ake ba su ba amma sai ga an ja su an ɗora su akan wata akida duk za ka samu irin wannan annahum yu'tuna atba'ahum shay'an min at-tama suna ba wa mabiyansu wani abu na at-tama abun kwadayi ko kudi ko kwadaita mutum ko kudi ko aiki ko abun hawa ko kwanan rufi ko taki za ga musamman a ƙauyuka sai a je kawai ta ba su taki mutumin kauye ka ba shi taki ya kaga ka taimake shi zai dauka wani abun kirki ne zai biyo baya ai ta raba musu taki wasu irin da damuna abun nan ai ta ba su kwanan rufi da sauransu ai ta ba su siminti wani ginin sa ya zube da sauransu qawluhu fattaba'ahu fattaba'ahumul khalqu ala khawfin fi dinihim da aka aka samu mutane da yawa suna bin su saboda tsoro aka a cikin addinin su wa ragabatin fi duniyahum da kuma kwadayin su cikin al'amarin duniyar su kathiru minan nasi yuhibbuna duniya da yawa daga cikin mutane suna son duniya fayattabi'una man yabdhulu shay'an min al-mal da haka duk wanda yazo da kuɗi yana watsa mutane za su bi shi walau kana ala ala batilin koda ku akan ƙarya yake dama an filmali saboda kwaɗayin dukiya da kwaɗayin kuɗi da mutane suke da shi musamman halin da mutane suke ciki a yau alal mu'allifu rahimahullah fasarati sunnatu wa ahlu sunnati maktumina wa zaharati bid'atu wa fashat wa kaffaru min haythu la ya'lamun min wujuhin shatta wa wada'u al-qiyasa wa hamalu قدرة الرب وآياته وأحكامه وأمره ونهيه على عقولهم وآرائهم فما وافق عقولهم قبلوه وما خالف عقولهم ردوه فصار الإسلام غريبا والسنة غريبا وأهل السنة غرباء في جوف ديارهم إمام البربهاري رحمه الله yace fasarati sunnatu awa aka wayi gari sunna wa ahlus sunnati da ahlus sunna suka zamto makatumi na an rufe su ahlus sunna da ita kanta sunna sai aka wayi gari saboda wa'annan kungiyoyi da suka yawaita da wa'annan ainihin karkashe-karkashe da ake da su set kala-kala to wannan sai kuma suka zo suka yi mamaya sai suka danne sunna suka danne ahlus sunna sai zamanto an boye sunna da ahlus sunna wa zaharatil bid'atu bid'a kuma sai ta tashin gauran zabi sai ta bayyana wa fashad kuma sai ta watsu ka shiga cikin lunguna da ƙauyuka kaga bid'a yanda ta yi katutu cikin mutane kaga dattijo malam shekaru sun cin maza amma an cusa masa wata aƙida marar kyau kaga matasa ba su zan komai ba na addini farillan alwala yanzu wani dan uwa da ya ce wani ƙauye da ya je ya ce duk da ya musu intabiyu mutum ɗaya ne ya san kalmar tauhidi shi ma da ya ce masa to me ma'ana tauhidi ya ce bai sani ba kalmar tauhidi fa su ji sunan ma kai ka san me ake nufi tauhidi ya ce shi yau ya taɓa jin kalmar ba to yanzu wannan duk abin da ka runguma ka je musu da shi a matsayin addini karɓa za su kalmar tauhidi fa ɗaya ne kawai ya sani shi ma me tauhidin ba zai iya ta'arifin tauhidin ba amma ya ce dai ya taɓa jin yana yana jin wannan kalma ana tauhidi tauhidi ya suke tsarki ya suke alwala ya suke sallah ya me suka kudurce game da Allah to yanzu wani da ya zo da jakar kuɗi da muguwar aƙida ya shiga irin waɗannan za ka sha mamakin irin dandazon waɗanda zai samu a cikin irin wannan lungunan saboda bid'a ta fantsama ta shiga cikin al'umma wa kafaru min haythu la ya'lamun min wujuhin shatta sun kafirce wa ko kafaru sun kafirta mutane min haythu la ya'lamun ta inda ma ba su sani ba min wujuhin shatta ta fuskoki daban-daban wa wada'ul qiyasa sun sa qiyasi au wa hamalu qudratar rabbi sun dauki kudurar ubangiji wa ayatihi da ayoyinsa wa ahkamihi da hukunce hukuncensa wa amrihi wa nahyihi da umarninsa da haninsa ala uqulihim ba sa ɗaukan wani abu na ƙudurar Allah ko wata aya cikin ayoyinsa ko hukunce-hukuncensa ko haninsa ko umarninsa sai sun auna shi da wato mahanga ta hankalinsu wa ara'ihim sai wannan abin yayi daidai da ra'ayinsu fama wa faka uqulahum ko aya qur'ani ce fa suna auna ta ne da ma'aunin hankali duk wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ma'auninsa hankalinsu in ayar ta yi daidai da hankalinsu hadisin ya yi daidai da fahimtarsu da ra'ayinsu ƙabiluhu za su karbe shi wa ma khalafa uqulahum duk abin da ya saba wa hankalinsu hankalinsu bai karba ba radduhu za su mai da shi ba za su karba ba haka zaka samu da ayoyin alkurani da yawa sun ce ba su yarda da su ba wannan ayoyin sun saba wa hankali hadisan annabi ko dama nan suka fi renawa sun yi watsi da hadisan annabi da yawa saboda hujjar hankalinsu bai kama ba ya za a ce kaza ya za a ce kaza falsafa ta riga ta cika kwakwala kamar ya za a ce musu yanzu ya za a kalli mutum common sense ma zai yadda da kaza hadisi fa za su suke wa irin wannan ma'aunin an fahimta ko fasarar islamu gari ba musulunci sai ya koma ainihin musuluncin da manzan Allah ya zo da shi sai ya zama bako wasunnatu garibatun ko garibatan ita ma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta zama bakuwa wa ahlus sunnati guraba ahlus sunna su ma sai suka zama baki fi jawfi diyarihim a cikin garuruwansu Imam al-Barbahari kaga wajen shekara kusan dubu yake wannan magana ila ya riski irin waɗannan lokacin da sunnar ma an binne ta sai burkushi sai yan tsiraru saboda yanda bid'a ta yi tashin gauran zabi ta fantsama cikin al'umma a sheikh fauzanul fauzan yake cewa fasaratu sunna wa ahlus sunnati maktumina wa zaharatul bid'atu wa fashad ba'da an kana ahlus sunnati zahirin bayan da fa ahlus sunna sune masu galaba fil qurunil mufaddala a wayancan karnukan guda uku masu falala in ka zo ba abinda musulmi suka sani a wannan lokacin sai sunna lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ba san komai ba sai sunna lokacin tabi'ai ba san komai ba sai sunna atba'u tabi'in shine qurunul mufaddala lokacin dan bid'a ma buya yake baya iya fitowa ya tallan bid'arsa baya iya fitowa ya nuna shi dan bid'a ne amma lokacin wa'ancan ƙurunul mufaddala ɗin suna wucewa karnukan can da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce su ne mafiya falalar karnuka da aka taɓa yi a duniya wa'annan guda uku suna wucewa to wa ahalu sharri makbutina in qalabal amru lokacin da ya zamanto ahalu sunna ita kanta sunnar ta zamanto wato an fi ƙarfinta bid'o'i sun yo ca wa ahalu sharri ma'abota sharri makbutina su kuma sun yi ƙarfi in ƙalabal amru sai al'amarin ya juya wasar ahalu sunnati makbutina wa ahalul batili zahirina a wa'ancan karnukan na farko ahalus sunna su ne zahirina wa'inda suka yi galaba su ake jin ɗuriyarsu a ƙurunul mufaddala wa ahlus sharri su kuma ma'abota shari makbutina an kife su ba ka jin ɗuriyarsu in qalabal amru a kwana a tashi sai al'amari ya juya wa sar ahlus sunnati sai kuma su ahlus sunnan sai aka juyi kenan ahlus sunna su sai suka zama makbutina su ne waɗanda aka kife ba a jin ɗuriyarsu wa ahlul batil su kuma maƙaryata zahiri ne su kuma sai suka bayyana lakin haza la ya dumu sai dai wannan abu ne da baya dawama wani lokaci za ga idan sunnar ta yi ƙasa bidu'o'i suka yoca wani lokaci kuma sai ga Allah maɗaukakin sarki da hikimarsa da ƙarfinsa sai ya sake yunkuro da sunna da alu sunna sai kuma kaga bid'ar an sake tankwabe ta ta yi ƙasa shi yasa sai malam ya ce walakin haza la ya dumu sai dai ko da ka samu an samu wani yanayi ko wani yanki da sunna ba ta da ƙarfi bid'a ita tafi ƙarfi to abun baya dawwama zuwa wani lokaci kuma kana iya samun sunna ta taso ta yi galaba bid'a ta sake yin ƙasa wa in zahara ahlul batil fi fatratin koda an samu ma'abota bid'a da ma'abota ƙarya sun yi galaba a wani lokaci fasayan hattuna fil mustaqbal ka ba su lokaci za ga sun fado ƙasa nan gaba wa yatakassaruna fil mustaqbal za ga su sun kareraye nan gaba wal aqibatu lil muttaqina karshen al'amari yana tabbata ne ga masu tsoron Allah da'iman wa abadan da'iman ko da yaushe wa abadan har abada ma'abota gaskiya su ne ƙarshen su yake yin kyau wal imam ibn al-qayyim rahimahullah yaqul al imam ibn al-qayyim al-jawzi rahimahullah yana cewa eh wasu baiti a cikin nuniya din sa yake cewa wal haqqu mansurun wa mumtahanun fala ta'jab fa hadhi sunnatur rahmani wani baiti ne na nuniya din sa yace wal haqqu mansurun gaskiya Allah ya alkawarin zai taimake ta wa mumtahanun amma fa za a jarabce ta dan kana da kan gaskiya shikenan Allah ya ce ba zai jaraba ka ba a za a jarabce ka ita kanta gaskiyar wani lokaci Allah zai jarabce ta to shine sai ke ta wal haqu amma fa karka manta gaskiya mansurun Allah ya alkawarin taimakonta wa mumtahanun ko da yake za a jarabce ta fala ta'ajab karka yi wani mamaki karka yi mamaki kaga ah Allah maɗaukaki a ka manta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam farkon zuwansa har korarsa aka yi daga garin Madina an jefe shi a Ta'if an karya masa hakori an yi kaza kuma Allah ta'ala yana sane shine shugaban masu gaskiyar amma dubi irin abin da ya sha wahala ya dandana a farko amma daga ƙarshe sai Allah ta'ala ya ya sa shi ya galaba haka ka'idar take dan haka fa hadhi sunnatur rahman ibn al-qayyim yace wannan ita ce sunnar ubangiji qawluhu wa wada'u al-qiyas al-qiyas yani fil aqida sai suka sanya wani ma'auni na au in aka ce ga wata mas'ala ta aqida sai su sa ta a ma'aunin su na au in ma'aunin su yayi daidai da wannan aqidar su karba in ma'aunin su bai ba su watsar da ita ga wani wata aya ta zuwa cikin alqur'ani ga wani hadisi ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai su sa shi a wannan mizanin wannan ma'aunin nasu in sun ga yayi daidai da awon su su karba in bai daidai ba su watsar da shi li'anna al-aqida to kuma al-qiyas baya shiga cikin aqida li'anna al-aqidata laysa fiha qiyasun domin ita aqida qiyasi baya shiga cikin ta qala Allahu qala rasul aqida ana samun ta ne cikin littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwatance kwatance baya zama aqida shaci faɗi baya zama aƙida aƙida tauƙifiya ce yanda Allah yake so ka ƙudurce game da shi haka za ka ƙudurce yanda yake so ka ƙudurce game da annabawansa da littattafansa haka za ya waje ka ƙudurce don haka a cikin aƙida babu ƙiyasi li annaha tauqifiyatun saboda ita tauƙifiya ce la yu'malu illa bima dalla alaihi dalil ba a aiki sai da abin da hujja da dalili ya zo a kai wala yuqasu fil aqaid ba fa ayin qiyasi a cikin aqida al qiyasu innama huwa fil fiqh in ka ji qiyasi to ana yin qiyasi ne a cikin fiqh mas'alolin fiqh ana iya yin qiyasi a kansu a fitar da kaza yanzu misali lokacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akwai abubuwa da ake sha a matsayin kayan maye yanzu wasu abubuwan da yawa sun faru na kayan maye da ake sha a bugu amma babu su a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam to a wannan yanzu kenan babu wani hadisi da ya ambaci kayan maye irin na zamaninmu yanzu ya ambaci sunansu ya ambaci ainihin wato dukkan nau'o'in ƙwayoyi ko wata hoda ko wani maganin mura da ake sha a bugu duk babu shi a cikin hadisi ko aya a wancan lokacin abin da suke sha su bugu a kansa aka yi magana sai dai annabi ya ba da ka'ida to sai malamai suka ce to ina son ba ku misalin kiyasi ne to shine sai malamai suka ce to a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ana shan giya giyan nan ana yin ta da inibi ana yin ta da dabino ana yin ta da alkama ana yin ta da kaza to yanzu sai aka waye gari mutane suna shan wiwi su bugu mutane suna shaikar hodar iblis su bugu mutane suna shan ainihin wato kashin kadangare ko suna shan bula ko mutane suna shan totalin ko fakalin ko kodin ko duk wannan lillin din suna sha su bugu lokacin annabi babu to yanzu sai malamai abinda ake cewa kiyasi a wancan lokacin an haramta giya me yasa aka haramta ta bugarwa yanzu kuma ga wani abu da ake sha banda giyar da kaza da kaza da kaza da kasha kaza ana shan su shi ma a bugu sai malamai su ce to shi ma waɗannan abubuwan da ake sha yanzu da waɗanda za a kirkiro shedan zai kirkiro wa mutane nan gaba su ci gaba da sha a matsayin kayan maye su ma giya ne saboda illar duk guda ɗaya ce to wannan shi ake nufi da kiyasi ina fata an gane a ɗauko wani abu a ga yayi daidai da wannan a ba su hukunci iri ɗaya shine kiyasi to aqida ba ya mataka kun fahimci bambancin shi yasa sai ce ita aqida tauqifiyya ce yanda ta zo daga sama haka ake so ka kudurce ta in ko baka kudurce ta a haka ba to ka sani ka kudurce gurbatacciyar aqida in dai baka kwankwadi aqidar ka daga littafin Allah da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ba to ka kwankwadi guba a aqidar ka ba abu bane da zaka ce a to tunda zamanin annabi an kudurce kaza to yanzu ma zai iya yiwa mu kudurce kaza shi ma a'a a babin aqida babu magana kudurcewa sai abinda qur'ani da sunna suka ce ka kudurce a matsayin aqida wa hamalu qudratar rabbi wa ayati wa ahkamihi wa amrihi wa nahyihi ala uqulihim wa ara'ihim hadha huwa alqiyasul batil wannan shine kiyasi wanda yake gurbataccen kiyasi alqiyasu fi haqqillahi jalla wa ala الذي لا تتصوره عقولهم وآراؤهم فإنهم يردون بقياس عقولهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم malaike cewa alkiyasu fi haƙƙillah ƙiyasi a cikin haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala allazi la tatasawwaruhu uquluhum wanda hankalinsu ba zai iya suranto ba zai iya suranta ba zai iya suranta shi ba wa ara'uhum haka ra'ayoyinsu ba za su iya suranta abin da ya shafi haƙƙin Allah ta'ala ba sai yanda Allah yake so ka san shi haka za ka san shi ba ka da wani hankali da za ka iya gane Allah ba yanda Allah yake so ka gane shi ba ba ka da wata basira ko wani ma'auni da za ka iya gano wani abu game da Allah ba yanda shi Allah yake so ka gane ba an fahimci wannan to sai ya zamto fa innahum su irin wa'annan ma'abota bata din yarudduna bi qiyasi uqulihim kalam Allah suna yin raddi ga maganganun Allah da ma'auni na hankalinsu wa kalama rasulihi suna yin raddi ga zantuttukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma fa da ma'auni na hankalinsu fama wafaqa uqulahum qabiluhu wama khalafa uqulahum radduhu fahum yuhakkimuna uqulahum wa ara'ahum sufa ba ayar ba qur'ani da sunna ne ke jagoranta su ba hankalin su ne ke jagoranta su ko shi qur'ani da sunnar ba sa yadda da shi sai yayi daidai da hankalin su kaga an samu matsala tare da cewa hankalin nan nasu hankali ne wanda yake takaitacce hankali ne irin na dan adam yana da limit ba komai ya sani ba ba komai yake fahimta ba ba komai yake ganewa ba to sai ya zamanto duk wata aya ta ƙur'ani ko sunnar annabi to hankalinsu shi ke jagoranta su ba ƙur'ani da sunna ba da haka suna hukunta hankalinsu suna hukunta ra'ayoyinsu akan alƙur'ani da sunna fama khalafaha duk fa abin da ya saba da hankalinsu ko abin da ya saba da ra'ayinsu radduhu wallahi ba za su karba ba imma bi ta'wil ko dai su yi abin tawili wa imma bi rafdi ko kuma su yi watsi da abin wa adamil qabul su ki karba fasar al-islamu gariban was sunnatu garibatan wa ahlus sunnati guraba wannan shi ya bayu zuwa ga musuluncin na asali sai ya zama bako sunnar ita ma ta zama bakuwa ahlus sunna suka zama baki fi jawfi diyarihim a cikin garuruwansu kama qala sallallahu alaihi wasallam wannan kuma da ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin da Imam Muslim ya fitar da shi hadisi na 415 hadisin Abi Huraira Allah ya kara masa yadda yace bada al-islamu gariba manzon Allah yace musuluncin nan dama bako ya fara yana bako ba a san shi ba da hankali hankali yazo yana bako wa sayaudu gariban kama bada manzo Allah ya ce musuluncin nan zai sake komawa bako kaman yanda ya fara a farko faɗu balil gora baya alherin Allah ya gaida waɗanda suka yarda su baki ne ka rike addinin na asali na manza Allah ya ce maka ka zo da sabon abu kai ka zo da wani bakon abu manza Allah har addu'a ya ce faɗu ba alherin Allah ya tabbata lil ba ga baki kalu sahabbai ba su yi shiru ba nan da nan sai suka ce manil ba ya rasulullah suwaye bakin ya maikin Allah qal manzo Allah ce allazina yasluhuna idza afsada nas sune waɗanda suke gyara in mutane sun bata wa fi riwayatin yuslihuna ma afsada nas sune waɗanda suke gyara abinda mutane suka bata muncin ya shiga yuslihuna bi anfusihim suna fara gyara kawunan su wa yuslihuna ma afsada nas sannan suna kokarin gyara abinda mutane suka bata ha'ula'i humul guraba manzo Allah ce waɗannan su ake nufi da baki limadha summu guraba to me yasa aka kira su baki li'anna man yukhalifuhum kathir saboda waɗanda suka saba musu sun fi su yawa shi yasa sai suka zama kamar baki kamar ba a san su ba saboda waɗanda ba su ba sun fi su yawa wa man yunkiru alaihim kathir wanda bai yarda da su ba yana da yawa ma'ana waɗanda suke inkari akan su sun fi su yawa fahum guraba baina muwadinihim wa mu'asirihim don haka sai suka zama baki tsakanin mutanen da suke rayuwa a gari guda suka zama baki a tsakanin mutanen da suke rayuwa a zamani daya na fata an gane to insha Allah sai mu tashi kan sabuwar gaba ta gaba ta 96 ko abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana na'am na'am na'am na'am na'am na'am ehe to wai za a yi rikodin sai ka tambaya baka rufe ba to na ina jin ka yawa ya matsayin matsayin na'am na'am mm na'am na'am